الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حمد الحامدين ولك الشكر شكر الشاكرين لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه يا رب صل على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر اللهم صل وسلم على هذا النبي الامي وعلى اله وصحبه ومن هدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya Allah muna gode maka bisa ni'imominka masu tarin yawa wanda bakuna mu ba za su iya gode maka ba ya Allah muna ƙara neman yardanka cikin dukkan al'amuranmu muna neman muwafaka daga wurinka muna neman taimakonka muna shaidawa ba abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya cikin surayen shi da siffofin shi hakanan ba a masa tarayya cikin ibada muna kuma shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzon shi ne ya aiko shi zama rahama ga talikai ya Allah kai salati da sallama akan wannan babban annabi naka da dukkanin alayen shi gaba daya da dukkanin sahabban shi gaba daya da duk waɗanda suka bi tafarki irin nasu har zuwa ran tashin kiyama kamar yadda hudu mu ta gabata wancan sati muna magana ne akan falalan wannan jakada da martaban shi da matsayin shi wanda babu wasu marubuta da za su iya rubuta falalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani mai bayani da zai iya bayanin falalan manzo da da ainihin martaban shi darajar shi da matsayin shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa wani yake cewa a cikin baitin shi yace fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yu'rib anhu natiqun bifani yace falalan manzo sallallahu alaihi wasallam ba ta da iyaka ballante ne wani ya iya bayani da fatar baki lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya ainihin tsarkake shi irin tsarkake wanda bai yi wa wani ba daga cikin halittun shi gaba daya allah ya tsarkake hankalin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma dalla sahibukum wa ma gawa ya ce sahibukum wannan abokin naku ko wannan dan uwan naku ko wannan da ke rayuwa a cikinku yana magana da mutanen makka ya ce bai bata ba kuma bai rude ba bai kuma ƙetare iyaka ba cikin duk abin da yake gaya muku allah ya tsarkake harshen manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mayin tsiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha mazala baya magana na son zuciya duk abin da ke fita daga wurin shi wahayi ne daga allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tsarkake zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ka zabal fu'adu mara'a ya ce ainihin zuciya ba ta karyata abin da ta gani ba a lokacin da aka ɗauke shi aka yi isra'i da shi kuma aka yi mai iraji Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma za basaru wa matsaka ya ce idon manzo sallallahu alaihi wasallam bai ƙetare iyaka ba sannan kuma ma zaga bai ainihin karkace ba duk abin da ya gani yana ganin shi yadda abin yake bisa hakikanin shi da ya je isra'i da miraji duk abin da ya gani ya ba da labarin abin yadda yake sannan allah ya tsarkake hatta da awon annabin kanta sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin Allah ya tsarkake ɗabi'un manzan Allah gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innaka la'ala khulqin azim Allah ya siffanta shi da manzanci ya ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kira shi da annabta ya ayyuhan nabi a wurare daban-daban cikin suratul ahzab da ainihin suratul taharim da suratul talak Allah ya ainihin daga darajar manzo sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce sharrafa bil ubudiyya Allah ya kira annabi da bawa na wannan daraja ne a wajen annabin sallallahu alaihi wasallam Allah ce subhanallazi asra bi abdihi yace tsarki ya tabbata ga wannan da ya tafiyar da bawan shi a cikin dare daga masallacin harami daga makka kenan zuwa masallacin kudus da ke cikin ƙasar falastinu ko kuma ƙasar isra'ila a bisa zalunci sannan Allah ya ce wa annahu lamma qama abdullahi Allah nan ma kira shi da abdullahi bawan Allah ya sa kiran shi da yace da ainihin fa'auha ila abdihi ma auha nan ma sake jingina ainihin cewa shi bawan shi ne Allah ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam ya zamo mubashiran ya zamo shahidan ya zamo nadhiran ita ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wada'iyan ila Allah bi irnihi wa sirajan munira duk wannan siffofi ne da Allah siffanta manzo sallallahu alaihi wasallam da shi shi yasa wani yake cewa ala inna rabbal arshi sharrafa ahmada waffa lahu a cikin ainihin a kamar da alfaza zai yake faɗa ya ce ala inna rabbal arshi sharrafa ahmada waffa lahu bushra wa anjaza mau'ida ya ce ala ku saurara inna rabbal arshi lallai ubangijin al'arshi sharrafa ahmada ya girmama ya ɗaukaka annabi ahmadu waffa lahu bushra duk albishirin da Allah ya masa sai da ya cika masa wa an jaza mau'ida duk alkawarin da Allah masa kuma Allah ya zartar bi ma'ana ya bashi Allah ya aiko shi zamo rahama ga duniya gaba ɗaya da abin da ke cikinta wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zamo rahama ga talikai gaba ɗaya duk wani abun halitta to annabin rahama ne a wurin shi mutum ne ko aljani mala'ika ne dabba ne bishiyoyi ne da abin da ke motsi da wanda baya motsi Allah ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina duk duniya gaba da annabin Allah rahama ne a wurinta malamai suka ce ana iya sanin annabi na tahowa sai ka ji wani kamshi yana tashi sallallahu alaihi wasallam kamshi zaka ji da ya doso ka duk wani dan adam da kake da ka sani ko ka zauna da shi ko ka ji labarin shi gumin shi ya yake ba shi da daɗin ainihin shaƙa haka ne ko ba haka ba amma gumin manzan Allah duk duniya babu turaren da ya kai shi gamshi sallallahu alaihi wasallam nana sha ta ce idan ana zafin rana annabi yana baccin rana in ya haɗa zufa mukan ainihin amfani da hannu mu ainihin katse gumin mu zuba a cikin wani abu na ajiyewa kamar turare ta ce idan na shafa shi babu turaren da za ka zo kusa da ni face wannan gumin ya kashe wancan turaren sallallahu alaihi wasallam wannan daraja ce da allah ya bashi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya zamo da duk waɗannan ababe da ya tara shi ba allah ba ne ba bawan allah ne ke sa allah ke kiran shi da bawa ke sa albusai ma yake cewa wa mablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim yace matukar tukewan ilimi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mutum ne kamar kowa ta wajen halitta ba kamar kowa ba ta wajen daraja in ana magana martaba da daraja da falala ba wanda zai zo kusa da shi kisa ba a bashi siffa ta ubudiyya ana bashi siffa ne ta bawan Allah shi yasa ake cewa washadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kuma hakan daraja ce a wajen shi malamai suka ce ta yaya ba za mu so wannan abun halittan ba ta yaya ba za mu so wannan manzo ba bayan Allah ya fi son shi akan kowa yo in dai kana son Allah dole ka so shi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni na daga cikin son Allah ma ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam son annabi na daga cikin abin da zai cika maka imaninka ya faɗa cikin hadisi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in a ruwayan muslim imanin ɗayan ku ba zai cika ba sai ya zanto ya fi sona sama da kowa sama da ɗan shi da iyayen shi da mutanen duniya gaba ɗaya babu wani malaminka ko malamina ko shehinka ko shehina da za ka kwatanta shi da annabi a wajen daraja sallallahu alaihi wasallam sannan san annabi kuma ibada ne mahabbatuhu dinun zaka wa khaliqatun wa madhi li haqqil hubbi fihi haqiqatun satujza bihi nafsun ilayhi mashukatun sanaya sana'i lil jinani tariqatun fa aqsim ala al jadwa falasta tuhannisu inji alfazazi yace mahabbatuhu dinun son annabin kanshi addini ne bi ma'ana son annabin ka ji kana son shi kawai ibada ne ka so annabi kawai sai a baka lada zaka kuma ibadan da mata tsarkaka wa khalikatu ai dabi'a ce ma dabi'a ce ta masu hankali da kaga wanda bai san annabi to kaga mahaukaci na ajin farko ke ce wa khalikatun dabi'a ce ta dan adam mai hankali kawai je na son annabi dan me kake son shi kawai ni ina son shi ina fata an gane sai ce wa madhi li haqqil hubbi fihi haqiqatu yace yabon da nake wa annabi dan sauke haƙƙin soyayya din to fa haƙiƙa ne bi ma'ana wajibi ne tabbas ne sai nayi shi sai ce satujza bihi nafsun ilayhi mashukatu duk wata rai da take son annabi za ta samu kyakkyawan sakamako ranar gobe kiyama yace sanaya sana'i lil jinani tariqatun yabon da nake wa annabi hanya ce ta zuwa aljanna sai ce faqasim alal jadwa kai rantsuwa akan cewa duk mai son annabi inda ya so shi irin son da ta dace da shari'a ya bi shi ya masa da'a to zai samu aljanna kace na rantse da Allah sai ce falasta hannisu ba za ka yi kafara ba sai ce ta yaya ba za mu so wannan abun halitta ba bayan shi din karan kanshi yana son mu Allah ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum hadisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim tabbas haƙiƙa manzo ya zo min anfusikum kuma daga cikinku annabi ya zo muku manzo ya zo muku daga cikinku ku mutane daga cikinku ku larabawa azizun alaihi ma anittum duk abin da ke wahalar da ku ya kuntata muku wannan abin yana damun shi bai san abin da zai wahalar da ku bai san abin da zai takura ku harisun alaikum duk wani abun alkhairi yana kwaɗayin ya same ku ta ce lil mu'minin ra'ufur rahim dangane da mummunai kuma ra'ufun mai yafiya ne rahimun mai jin kai ne rahama sallallahu alaihi wasallam imam al-qurtubi a cikin tafsirin shi ya kawo ta kissa wanda za ta zamo ita ce abin da zan rufe da ita a cikin sababin saukon wata aya cikin suratul nisa'i akwai ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda maula ne li rasulillah thauban shi thauban yana daga cikin masu tsananin son annabi alaihi salatu wassalam sannan kuma yana da karancin haƙuri dangane da son da yake wa annabi idan ya dan wuni bai ga annabi ba kawai sai ga ya fara ramewa sahabar soyayya wata rana sai suka haɗu da manzo sallallahu alaihi wasallam launin shi ya canza kuma ga alamun rama kuma za ka ga damuwa a tattare da shi sai annabi ce ya tauban me ke damunka sai ce ya rasulallah ma bi waja'un wala dararun ba abin da ke damuna na cuta ko rashin lafiya sai ce ghaira anni sai dai fani abin da ke damuna idza lam araka idan ban ganka ba ishtaqattu ilayka sai na ainihin damu na shiga soyayyar dan na ganka sai ta dame ni yace sai na shiga cikin wahasha shadida washa mai tsanani hatta alkaka har sai na haɗu da kai in samu kwanciyar hankali to idan annabi ya tafiya misali ya tafi yaƙi ko wani abu ya kwana biyu uku baya madira sai ya zama kawai bashi da lafiya yadda ka san aje ana gaishe shi sai ce sannan kuma daga cikin abin da ke ƙara damuna sai ce na sani ya ce duk lokacin da na ci na lahira na san cewa aka tashi kiyama anguwanka daban anguwata daban ina fata an gane kana can wani kawai aliji shi yana jiyare misali kenan ba ba don haka abin yake ba ina fata an gane ko kuma kana wani kawai can suna can kankar shi kuma annabi yana mai tama duk wannan misali ne abun ba haka yake ba ina fata an gane sai ce na san cewa in aka tashi kiyama kamar shi kenan mun rabu sannan kai za a ɗauke ka a kai ka wurin abokanka annabawa ni kuma a barin da ya yi nasu to abin sai ta damuna na rasa inda zan sa kaina tun ba tashi kiyaman ba kenan sanadiyan wannan maganan da ya Allah sai sako da aya wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa zalika al fadl min Allah yace duk wanda yau annabi da'a ka so shi kuma ka masa da'a to ga albishir daga wajen Allah irin waɗannan mutane ran tashin kiyama suna tare da annabawa za a dinga kaiwa annabawa ziyara ana gaishe su ashe za a ga annabin kenan akwai lokacin da za a dinga haduwa ko da ba kullum ba ne za a ga juna ba an rabu da annabin ba ne kwata-kwata shi kanshi yana son ganin mu ma muna son ganin shi sallallahu alaihi wasallam za a tashi mutum tare da annabawa da siddiƙai irin su sayyidina abubakar a siddiqu da shuhadawu irin su sayyidina hamza da salihan bayi wanda har annabawa sun shiga ciki sai Allah ce wa hasuna ulaika rafika wannan ainihin abokan tafiyan kan ta kyautata a ce abokan tafiyan ka annabawa ne da siddiqai da wane da wane lalle kan kai kan kamore wannan shine manzon Allah fadainahu bil arwahi law kana yuftada fa kullun bihi ba'da ad-dalali qad tada tamassaka qabla al-wahyi bil haqqi wa tada jana fi siba sahara an-nubuwati wal huda fama zala fi akhlaqihi yataraju ya ce fadainahu mun fanshe ka bil arwahi da rayukanmu kisa da ka taɓa annabi sai a mutu babu wani a duniya wanda da ka taɓa shi hankali tashi kamar manzan Allah alayhi salatu wasalam za ka ga mashayin giya in dai musulmi ne aka taɓa annabi za ka ga hankalin shi a tashi za ka ji karuwa ta ce annabin za ka zaga ko da karuwa ce ba za ka zagi annabi a gabanta ba na daga cikin darajar da Allah ba shi kowa na son shi sai dai munafiki sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka kara mana son wannan manzo mai girma wannan kaɗan ne daga ciki satin abin da za mu rufe da shi sati na gaban Allah ya kai mu shine ya son annabin yake kuma ya ake masa ainihin da'a ba kawai madaran soyayyan ba babu da'a shine abin da za mu kawo ya zama ita ce mu na ƙarshe darajojin shi da falalan shi ba za a iya ambata su ba sai dai kaɗan daga ciki wannan ɗaya ne cikin ɗari na martaban wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka ƙara mana son wannan annabi naka ya ubangiji muna tawassuli da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala ya Allah ka ƙara mana imani da ikhlasi ya Allah ka tsarkake mana zukatunmu ya Allah duk abin da ke damu mu Allah ka yayi mana ya Allah marasa lafiya gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya ya ubangiji wannan ƙasa tamu ya ubangiji ka kawo mana agaji ƙasa ta shiga rudu tana hannun yan koyo su ma sun rude ya Allah ka kawo mana mafita ya Allah ka tausaya mana Allah ka ba mu zaman lafiya tsadar rayuwa da ake ciki Allah ka kawo mana sauƙin shi don rahamanka ba don halinmu ba Allah ma hadina fi man hadaita wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا إيمانها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا دائما بلا وزير اللهم إنا نسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك التيسير من كل أمر عسير فإن تيسير العسير عليك يسير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن ذا شئت سهل اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب قوموا إلى صلاتهم قانتين يرحمكم الرحمن الرحيم